To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da Shek Munir Adam Koza kamar da muka yi wa jama'a alkawari uh, za mu gaba da karatu a yau. Amma yau fa jama'a muna da uzuri insha Allahu karatu zai kai uh, zuwa next sabon sati kenan da za a ci gaba yau da gobe. a yau kenan ranar alhamis da gobin Allah ya kai mu ranar juma'a na shak abul fatai zafin dage saboda akwai taro yanzu kun ga shak munir kan kansa yana kano kenan da shaihananmu duka gaba daya shi yasa yau haka ba za mu wuce minti talatin ba minti talatin daidai daidai shaidi mana addu'a mu tashi amma abinda za mu fara da ita ita ce abinda kowa ya sani shine karatun alkur'ani shi ma minti ɗaya kawai za mu saka ba za mu bari ya kare ya karkare ba insha Allah ya mu ji karatun alqur'ani nan insha Allah mu saki da ruwa جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنا والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم
الحمد لله سرك الله العظيم jama'a alhamdulillah muna tare da shak imam munir adam koza da ya zo mana da karatu mai dogon zango cewa a shiga ne a gane wani Shehu Ibrahim. Kamar kanda ya kasa mana Shehu Ibrahim gida uku ya nuna mana akwai Shehu Ibrahim fa na kwarai Shehu Ibrahim sosai wanda ya zama na tijjaniya sosai. Sa'an nan akwai Shehu Ibrahim na ‘yan hakika waɗanda su suke mai da shi Allahnsu wannan Shehu Ibrahim su ne wanda ɗan ɗarika ba su san da shi ba. Sa'an nan akwai Shehu Ibrahim ‘yan izala waɗanda bola Allah ba su gane maganansa ba suna karanta littafin Shehu Ibrahim suna fassarawa da fassarar su kan su suke so bi ma'ana wannan Shehu Ibrahim ɗan izala kenan waɗanda suka fahimta da shi kenan. Yasa jama'a ba za mu ɗauko ku da dogon ta'aliki ba saboda yau akwai uzuri kuma shai ya cika alkawari sosai saboda wancan mako kun ga ba mu samu tura wa shayi da sunan shigar link da sauri ba shi yasa ba mu samu mun yi program da shayi ba shi yasa shayi yana dan tattauna a nan sai sa mu ji mai shayi zai kawo mana a wannan sati amma ku yi hakuri ku yi hakuri akwai uzuri in muka kare wannan karatu akwai karatun da shayi yayi wanda za mu ɗauko mu saka muku akan wannan shafi mu ci sauran awowin shayi saboda kusa shayi na awa biyu ne yasa za mu yi karatu da shayi awa minti talatin sauran minti talatin da rabi za mu ɗauko karatun shayi zo mu saka muku anan mu continue da shi. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shayi na.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Masha Allah.
Allah ya taimaki sarki zai.
Tare da kai tare da kai shayi na.
Ya gajiya ya hidindimu.
Alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah.
To Allah ya saka da alkhairi Allah. ya Amin amin amin amin amin ya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المعبر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka lokacin masu kallonmu da masu sauraronmu ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
alhamdulillah mun ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan halka mai albarka wadda muke ci gaba da silsilar karatunmu akan a shehu ibrahim radiyallahu anhu wa ardahu annabi wanda kamar yadda aka sani abin da ya bayu zuwa ga wannan karatun shine shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zama wata shakhsiya da ake ta cece kuce a kai kamar yadda sarki zaki ya gabatar Ya Maulana.
shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ana kallon shi ta mahangai guda uku to wannan mahangai guda uku da ake kallon shi radiyallahu anhu ta su gaskiya suna da rudani akwai buƙatar a fito a yi bagana tsayayya a kan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hakikatan akwai mahangar munkirai waɗanda suna kallon shi ibrahim a yadda suke kallon shi allah ya ƙara masa yadda akwai mahangar masu guluwi waɗanda suke kallon shi a yadda suke kallon shi Allah ya ƙara masa yadda Amin.
akwai mahangar mu mu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da bai sanya mu layin inkari ko layin ko layin guluwi ba kuma wannan wirasa ce ta manzanni zalla sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa al ulama'u warasatul anbiya وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم ومن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce malamai su ne magadan annabawa su kuma annabawa kar ku ji na ce muku ga masu gadon su ku ɗauka sun bar dukiya ne zinare da azurfa ko sun bar euro da dala a'a ko sun bar sefa da naira bari in faɗi kuɗin mu na gida sefa da naira da tibi duk ba wannan suka bari ba sun bar ilimi ne wanda ya yi riko da ilimi to ya yi riko da cikakken rabo daga cikin gadon annabta a don haka alkur'ani yana ci mana wa alal warisi mithlu zalik wato shi mai gado yana da haƙƙi na abin da mai ga ya- a- kamar na abin gada. Wato dai abin nufi shi ne, yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa malamai suka zama magada annabawa, to lalle za su ɗauki rabo irin wanda annabawa suka ɗauka. Abin da ya sa nake wannan ishin fidan, idan aka ce yau an samu shi Ibrahim radallahu ta'ala anhu, mutane suna kallon shi ta mahanga guda uku. To ba abin mamaki ba ne, mu koma baya mu gani shin a cikin annabawan Allah akwai wanda shi ma ake masa kallo a irin wannan mahangai guda uku?
Mm.
Sai mu ce eh akwai. Gashi nan makocin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana annabi shine makocin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikowa. Tsakanin annabi Isa alaihi salatu wassalam da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi tsakanin su. Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo annabin Allah ne Na'am.
bawan Allah ne, kalmar Allah ne da Allah jefa wa Maryamu. Ko, Na'am.
amma annabi Isa, Allah annabi Isa nan na kiristoci, shi ne annabi Isa naka?
Ah, Isa- sam. Sam.
To, annabi Isa nawa da na kiristoci shi ne annabi Isan Yahudawa?
Ah, sam.
To, bari mu kalli waɗannan fuskoki guda uku da ake kallon annabi Isa a kai.
Mm.
Sai mu ga shin bai yi kama da irin fuskokin da duniya take kallon shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba annabi Isa namu da ni da kai Na'am.
da sauran musulmi Mm.
shine bawan Allah annabin Allah mursali wanda ya tsaya yayi rayuwar shi cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani ya tabbatar mana da kanshi annabi Isa yana faɗa yana cewa a a cikin suratu Maryam ko wa zakur fil kitabi Maryam idh tafazzu min ahliha makanan sharqiyya واتخذ من دونهم حجابا har zuwa inda Allah tabaraka wata'ala yake cewa fa amarar fa tafaza bi makanan kasiya fa ja'a al makhadu dan gaba da suke ta yafta haruna ma kana abu ra'a sawfa ma kana tumuki baghiya fa ashara ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya qala inni abdullah atani al kitaba wa ja'alani nabiyya da bakin shi abin da ya faɗa annabi Isa yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi. Ni bawan Allah ne, Allah ya bani littafi mana injila, ya kuma sa na zama annabi. Ya gane, Na'am.
abinda annabi Isa ya faɗa da bakin shi Qur'ani ya tabbatar an haiko- an haikaito mana wannan. Kaga yanzu tunda ya faɗa da bakin shi, idan muka ji wani abu daga bakin Yahudawa ya saba da wannan nawa za mu ɗauka na Yahudawa ko nashi.
Ah, nashi zamu doki.
idan muka ji wani abu daga bakin nasaru kiristoci ya saba da wani na kirista za mu ɗauka saboda ana ganin su ne mabiyan shi ko kwa nashi shi kan shi Nashi za doki. Na'am.
ko shi ya ce wa kan shi ni bawan Allah ne Allah ya ban littafi ko ba haka yake ba Na'am.
to shi Ibrahim da ke wirasa ce ta annabta yake yi shi yana daga malamai magada annabawa sai muka ji to shi Ibrahim shi ma yanzu bari mu ji da bakin shi me ya faɗa wa kanshi yace wa inni ubaidullahi atlu kitabahu Hmm.
ni bawan Allah ne ina rike da alqur'ani kullum ina karantawa mai karanta alqur'ani wa inni ubaidullahi atlu kitabahu
Hmm.
ni bawan Allah ne mai karanta littafin Allah kaga a can annabi Isa ya faɗa da bakin shi ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya da bakin shi ya faɗa sai muka yarda da shaidar da ya faɗa da bakin shi Shi Ibrahim shi ma sai ya faɗa da bakin shi wa inni ubaydullahi atlu kitabahu ni ma bawan Allah ne mai karanta littafin Allah shi ma sai mu yarda da shaidar da aka yi akan shi da ya faɗa da bakin shi to amma idan aka samu a wannan bangaren shiga annabi Isa abin da ya faɗa da Allah yanzu a duniya in aka ce ina mutanen annabi Isa mabiyan annabi Isa suwa ake nunawa
A a duniya an- ana ana ana nu- ana nuna Kristi eh Krista ke nuna su.
Allah kiristoci ko Na'am.
To su kiristoci sun yarda annabi Isa bawan Allah ne ko ko sun ce shi dan Allah ne.
To wai dan Allah ne.
To Allah yanzu dan sun ce suna bin shi amma sai suka ce masa dan Allah. Shikenan sai a ce to shikenan annabi Isa zama dan Allah ba bawan Allah ba?
Mm.
Ko ko za a zagi annabi Isa?
Ah, ba za a zagi annabi sa su za a zaga.
To yanzu sai dan hakika ya zo Shebran ya ce yadda annabi Isa ce inni Abdullahi atani alkitaba. Shebran ya ce wa inni Ubaidullahi atlu kitabahu. Sai aka samu wani ya ce yana bin annabi Isa amma annabi Isa fa ba bawan Allah bane dan Allah ne. Ka- Nan kuma sai aka samu wani ya ce wai yana bin Shebran sunan shi dan hakika. Amma shi a wurin Shebran Allah ne. Dan Allah zamu zagi annabi Isa mu zagi Shebran ko ko zamu zagi kristoci da yan hakika mu ce duka sun bar hanyar magabatan su.
Sosai dan hakika za a zaga. Na'am.
To wannan misali kenan.
Mm.
misali kenan.
Eh, amma To, shi dan kuka- kamin ka shiga kan wurin misali nan kayi magana mai kyau. Shin, wallahi na ji daɗin haka. Shin ɗan hakika shi ma za a yi mai hukunci kamar kanda Shehu Ibrahim ‘yan Izala suke da cikin littafin shi amma suke fassararsa kamar kanda kuke guda a ai fassarar da suke yi nan ba haka ba ne rashin fahimtar Barakallah.
To, Zan baka- su kuma ɗan hakikan, cikin littafin shi ba suke karantawa suke yin wasu abin da ba haka ba ko dai a'a su sun ɓace ma hanyar ma ne masu.
zan zan baka wannan ansar zan baka wannan ansar Da za ta yi ma'ana tambayan ka yayi ma'ana kwarai amma kafin in zan baka wani misali Na.
idan aka je lahira annabi Isa zai yi hanya Na.
ya zo ya wuce aljanna ka san dalili shi Na.
Allah ya bi haka.
kiristoci za su biyo hanya su fada wuta tare da cewa suna a nan duniya sun ce su ne mutanen annabi Isa Eh,
sun bata na'am.
to haka Ibrahim zai biyo hanya ya wuce ya shiga aljanna radiyallahu anhu dan Allahu hakika akbar.
ya biyo hanya ya bace Mm.
ka ka gane wannan Na'am.
Domin kamar na'am.
yadda kamar yadda ‘yan izala suke zuwa suna karantowa a littattafan Shehu Ibrahim, suna ta ai Shehu Ibrahim shi ya yi wata magana mai nuna kaza, mai nuna shi ma ya- yana wani aiki irin na Allah da sauransu, shi ya ba ‘yan hakika kofa suke yin irin wannan. Sai mu ce to me zai hana ka yi irin wannan karatun kan Annabi Isa Qur'ani ya ba mu labarin yadda Annabi Isa ke cewa.
Na'am.
Ya Allah wa yake halitta? Wa yake halitta?
Allah ke halitta.
wa yake raya matacce Allah yake raya.
wa yake ba da labarin abin da yake ɓoye Allah yake yin duka. Na'am.
wa yake ba da lafiya ga marashin lafiya Allah yake yi.
duka wannan ayyukan Allah ne Duka aikin Allah ne.
to amma sai muka ji alkur'ani yana cewa ga abin da Annabi Isa ke faɗa mutane inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu ta'iran bi idhnillah Mm.
uburi akmaha wal abarasa wa uhyil mauta ko wa unabbiukum bima ta'kuluna ma tadakhuluna fi biyutikum annabi isa ya ce ni din nan kun ganni nan ni nike daukar yunku laka in halitta muku tsuntsu da shi in Eh.
busa maka rai sai ya zama tsuntsu annabi In isa ji ce ni nake bai ce ina roƙon Allah ba ce ake ni nike yi Mm.
ya ce sannan idan aka samu matacce sai in ce ya tashi ni nike raye matacce wa uhu yil mauta ina raye matacce bai ce ina roƙon Allah raye matacce ba sai ce nake raye matacce Mm.
wa ubrul akmaha wal abrasa idan na samu mutumin da yake makaho sai in warkar da shi bai ce sai in roƙi Allah ya warkar da shi sai sai in warkar da shi Na'am.
idan naga mai albaras bai ce sai in roƙi Allah ya warkar da shi sai in warkar da shi Mm.
yace sannan duk abin da kuka ci da ka zo sarki zaki sai annabi isa ce maka abu kaza ne ka ci dazu da safe
Eh?
sannan idan aka je sito ɗinka na ajiyar abinci za a samu kaza da kaza da kaza duk ka aji
Mm.
da Allah yanzu wa yake rayawa ba Allah ba sai aka ce annabi isa gashi yana faɗa na ta ina rayawa ina Mm.
raya mace ina warkar da marashin lafiya ina busa rai ga abin halitta da Allah to idan aka ce an gano wasu maganganu a littafin shehu mai kama da cewa ya ba da kofa ga yan hakika su yi wani abu wannan maganganun na annabi isa ba zai ba da kofa ga kiristoci su faɗa abin da za su faɗa akan shi ba Na'am. Na'am.
amma duk da haka an gama annabi isa da laifi saboda annabi isa abin da yake nufi daban da abin da kiristoci suka fahimta Mm, wato rubutun daban fassarar shi kuma fahimtar shi daban kenan yake To shi dai annabi Isa yake yana raya wanda ya mutu. In na'am suka ga mai rayawa ai shine Allah.
okay Bai kuma ce a ayar fa ba cewa ina roƙon Allah ya raya ba cewa yayi ina rayawa.
mm, Ina busa rai. Ina ba da lafiya.
mm,
Haka ayar ta ce ko da yake yana cewa bi iznillah bi iznillah bi iznillah shi shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala duk abin da ya faɗa ba yana cewa Allah ne yake ban dama in yi ba.
okay na'am mm, So waɗannan abubuwan su ne abinda duk wani abu da zaka ce wai yan hakika wai masu izalan nan suna ce wai a cikin littafan shi suke karantowa a cikin littafan shi akwai inda yace yana raya matacce
na'am in kuma zuwa shafin ka sai karanta suka ce ga inda shi wace yana raya matacce sun taba karanta maka a ban taba jin haka ba dai ba mu taba jin sun haka taba karantowa inda shi Ibrahim yace yana bada lafiya a ba mu taba ban taba jin wannan ba sun taba karantowa inda shi Ibrahim yace yana busa rai a ba mu taba jin haka ba shi ma amma da Annabi Isa ya faɗi wannan abubuwa mm,
idan tuhuma ce bai kamata a ce a gaskiyar kiristoci abinda suke tuhuma Annabi Isa da gaskiyarsu ba amma ba a faɗa ba musulmi mai imani ba zai faɗa ba mm,
To idan muka dawo ɓangaren munkirai masu sukar shi Ibrahim, sai mu ce to su kuma wannan akan annabi Isa haka Yahudawa suka riƙa yi. Shi a wurin ba Yahudi ba wai a ce annabi Isa ɗan Allah ba ko yana da wata martaba, annabtan ma ba su yadda da shi ba. Ka san me Yahudawa suke faɗa wa yanzu billahi suna sufanta annabi Musa, annabi Isa alaihi salatu wasalam da irin ɗan da ake haifa ba da uba ba, ba da aure ba.
yes, billah.
Ba zan iya faɗin kalmar ba saboda muna magana akan annabi mai daraja annabi Isa alaihi salatu wassalam ba zan iya faɗa ba amma ina faɗi abinda na faɗan nan mutane sun fahimci mai suke cewa me suke cewa annabi Isa matar da ta je ba da aure ba sai ta samu ɗa na'am to wannan ɗan haka suke Yahuda suke sufanta annabi Isa dan Allah wannan ba zagi bane babban zagi ne
yanzu wannan abin da suka faɗa dan sun yarda da madarajar annabi isa na annabta ko ko dan suna kaskantar da darajar shi hatta annabta ma ba su yarda ba don suna kaskatar da shi
to haka su ma waɗancan suke bara akan shi ibrahim dan suna kaskantar da darajar shi ibrahim ba ma wani takash musulunci shi ba su yarda suna kaskantar da shi Mm.
yanzu dala wannan gadon na can annabi isa da gadon nan bai yi kama da abinda yadda ake kallon annabi isa ta fuskoki bai yi kama da yadda ake kallon shi ibrahim ba Mm. Na'am.
to kai yanzu ka yarda saboda ke- kiristoci sun jagwargwala annabi isa sun ce masa dan Allah ko kuma sun ce masa ɗayan Allah uku da karkafar ladina qalu inna Allah salisu salasa shikenan kai ma sai ka zo ka ce ka shiga cikin mutuncin annabi isa ka keta saboda wasu sun ce mai dan Allah
Ah, sam sam sam.
annabi isa daban kirista daban shi ibrahim daban dan hakika daban
Na'am.
yanzu dan ba Yahude ya zo ya fake da wani abu da ya faru a waƙi ya tabbata annabi Isa Allah ya halicce shi da uwa ba uba shi kuma bai Yahude yace a'a shi bai taba yarda akwai wata mace da za ta haihu ba tare da namiji ya bi ta ba dan haka kai wannan dan a nemo masa uba kaga abin da suke zargi ai abu ne da hankali zai iya dauka Na'am.
su ma a banza suka kirkiro suka faɗa ba Mm.
dan haka idan wani ya zo ya dogara da wani abin shi na hankali ce zai zagi shi Ibrahim kai ma shi kenan sai ka zage shi to kenan abin da Yahude ya faɗa akan annabi Isa zai kama hankalinka kenan Na'am.
To idan ba a samu mutum kamar Shehu Ibrahim ba a cikin duniyar musulunci, wanda ya zo ya gaji lamarin annabi Isa kwabo da kwabo, ya za ka yi da annabi da ya ce malamai magada annabawa ne, wa kake so ya zo ya gaji annabi Isa? Ko ko annabi zai faɗi magana ne ba ta tabbata ba.
Na'am. Ah, ba zai ba zai san ba zai yi.
Ya faɗa ta tabbata cewa malamai magada annaba don haka duk abin da annabawa suka kwankwaɗa, wallahi wannan malaman sai sun kwankwaɗe shi.
Mm.
annabi isa ya zo an yi guluwi a cikin haƙƙin shi an ce mai Allah dole wani waliyi ya zo shi ma a yi guluwi cikin haƙƙin shi a ce masa Allah yau waye ce a yi annabi da aka ce wa Allah wurasa ce dole sai an samu wani waliyi da zai hau kadamin da shi ma za a ce masa Allah Mm.
a batun da wani gadon wani annabi yake yi zai je ya gamu da Allah lafiya yana a mai daraja waɗanda suka allantar da shi kuma su je su haɗu da Allah suna a makaskanta
Allahu Akbar.
sannan kuma har ilau a ɗayan ɓangare sai ya ci karo waɗancan masoya ne masu zurfi a soyayya suka zame dan Allah abin da kiristoci suke yi wa annabi isa nan suna ce masa Allah ko dan Allah kiyayya ce ta sa ko soyayya Soyayya ne yayi yawa. Na'am.
to su ɗan hakikan da suke ce shobran Allah dan suna kin shi ne ko dan suna son shi suke faɗa masa haka Dan suna so shi.
da Allah yanzu abin bai yi kama ba abu gashi a layi garan da garan yanda ka san kwabo da kwabo Wato shehi ah, halayyar Shehu Ibrahim ya anan yayi kwana da Isa kenan.
wirasa ce ai gado ne annabi ne ce Na'am.
malamai magadan ba kuma ga gadan muna gani Mm. Na'am.
malamai magadan annabawa ga gadan muna Na'am.
To wannan annabin da aka samu masoyan shi suka yi zurfi suka yi zurfi suka ce kai wannan ya ma wuce mutum wannan Allah ne ko dan Allah.
Mm.
Kamar yadda aka samu wannan waliyin ya faɗi wasu suka ce kai wannan lamarin na shubra ya wuce mutum wannan mutumin sai dai ya zama Allah. In ji yan Mm.
hakika. To wannan mutumin yadda ya samu masoya masu zurfi da guluwi haka.
Mm.
Bisa kadamin wancan annabin. To annabin kuma a ɗayan ɓangaren da aka ce to yadda ka samu masoya har suka zarme. To fa sai ka samu makiya su ma sai sun halaka saboda.
Allahu bari a Akbar.
kawo Yahudawa su maka kiyayyar da har za su halaka dan kiyayyarka.
Mm.
To wannan waliyin shi ma sai ya samu wasu makiya da za su mai kiyayyar da sai sun halaka saboda shi.
Na'am.
Yanzu misali, Na'am.
ba shi Ibrahim ba, wali, malami, wanda alal akalli ko duk ba ka yadda da wannan sufofin ba ya bar duniya baya rayuwa. Ai mun yadda da wannan ko in ma baka yadda shi waliyi bane.
Na'am.
In ma baka yadda malami bane amma ai ka yadda misali dai ya bar duniya baya da rayuwa ko.
Haka. Na'am.
to ba shi ba ni da kai da muke da rayuwa.
Mm.
Idan mutum ya zo ya mai da yi mana ƙarya sana'a shi, da yi mana sharri sana'a shi ba, ba zai halaka saboda haƙƙinmu ba? In ba mu Sosai.
yi ba.
Sosai. Haka.
Ni yanzu da ba waliyi ba, Mm.
ka gani ni ba waliyi ba ne ba, ni ba malami ba ne ba.
Mm. Haba. Ya wai sai.
Amma- Amma a ce wani mutum ya mai da mun ƙarya da kazafi sana'a dan Allah a wurin musulmi ɗan uwanmu musulmi mutumin kirki ne mutumin nan ko mutumin banza ya mai da mun ƙarya da- da kazafi sana'a shi kullum in ya buɗe bi- rediyon shi da da wa- WhatsApp ɗin shi da Facebook kawai ya mun ƙarya ya mun ya mun kazafi shine aikin shi ba dare ba rana ba zai halaka dan wannan ba A lan a mai kar mai ƙarya mai ƙarya dai ba ba mutumin kirki bane kuma zai halaka gaskiya.
to to, to abinda ake shi Ibrahim fa kenan Mm.
wai wai wani abun mamaki har Allah kai Allah ka sauke wallahi idan aka dauko su maganganu aka ce wai shubran ya faɗa hadda ya ake bani ka san dalili Na'am.
billahi allazi la ilaha illa huwa akwai abubuwan da wani zai zo ya kafa kyamarar shi ya rika faɗa ce wai shubran ne ya faɗa wallahi shi ma mai faɗan lokacin da yake wannan magana ya san ƙarya yake wallahi Wato wallahi duk duk mai inkari Shehu Ibrahim a zuciyar shi ya san iya ke yi.
ba duka ba ba duka ba ban ce duka ba Wasu akwai ina nufin akwai a cikin maganganun da ake na inkari ana tuhuma shehu na akwai maganganun da mai faɗar shi a kan shi lokacin da yake faɗa ya san ƙarya yake ba haka shubra yake ya san ba haka shubra yake nufi ba Allahu Akbar. Na'am.
ya sani To- To amma shai ya sani kuma shai kuma yake yi kuma wai da suna malami kuma. Za a yi- wallahi wallahi yana faruwa Mm.
wallahi yana faruwa akwai wani guntun kilif bidiyo da aka turo mana na wasu audio ne na wasu mutane ban san ko su wane ne ba amma wai da sunan malamai wani ne yake program wani ya bugo na tambaya wai wai abinda suke cewa wai shi Ibrahim ya tabbatar yana shan giya kuma billahi allazi la ilaha illa huwa da mai magana da wanda yake sauraron magana dukkan su biyu sun san ƙarya suke yi wallahi na rantsa da Inna Allah.
lillahi wa inna ilaihi. Shehu Ibrahim da shan giya kuma wa iyazu billahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'am.
sai suka ɗauko baitin shi yana ta sakirtu bi- bi bi khamrin min widadi ka sa'igi Mm.
wai suna karanta wai wai na bugu da wata giya ta san ka ya rasulullahi mai dadin sha wai suka ce wai anan shubran yana nufin wai shi ma yana shan giya ka ji fa magana Amma shai wannan magana babban magana ne, shai da mun samu dama ka fasa mana saboda wanga magana kowa zai ji wannan magana, ai maganan alkhairi ne, na bugu da iya sonka.
soyayyarka giyar san ka ya rasulullahi giyar san kan nan mai dadin sha to na sha ta bugar da ni
Mm.
wai sai suka kawo wannan baiti suka ce wai shubran wai wai gashi da bakin shi yana faɗin cewa yana shan giya kuma wallahi billahi lazi kaje ina rantsuwa ba na bukatan kuma wallahi ba zan kafara ba wallahi billahi lazi lokacin da mai karanta wannan baiti yake karanta yana fassara da ce shubran ya ce yana shan giya shi kanshi ya san ƙarya yake ya san ba abin da shubran yake nufi kenan ba Inna lillahi.
idan kuwa idan kuwa har a iya imanin shi yana nufin shubra yana shan giya da wannan baitocin to wannan mutumin a cikin jahilai number one ne saboda ko adabi ma bai sani ba kwata kwata bai san larabci bai san adabi bai san kawai ba la'antaccen jahili ne kawai ke so ya cutar da wasu
Shai kwanan na aka yi wannan.
wallahi kwanan nan aka turo min clip din kwanan nan wani ya turo min yace ka ji abin da wasu suke faɗa nayi dariya nace to ai wannan mahaukata ne suke hauka ai bai kamata mai hankali ya fita kai ba ni yanzu wannan ba ina magana akan abin da suke magana kawai dan yanzu idan na faɗi wannan maganar na wuce ban kawo misali ba za a ce na ce kaza a yi ta yaɗawa Na'am.
a ce kuma na faɗa ba hujja shi yasa kawai sai na tsunto wannan yar magana guda ɗaya na ce wai ka ji wani baiti shine nake so in gaya maka in dai mai maganar nan malami ne wallahi lokacin da suke fassara wannan maganganun su ma sun san ƙarya suke yi ba haka ba haka ne ma'anar take ba Na'am. Na'am.
so irin waɗannan abubuwan shine nake ce maka abubuwa ne wanda idan kuwa har ba wai shi Ibrahim ba in ni kaina ka me da yi min ƙarya da kasafi ta koma aikin ka ba dare ba rana in ban yabe ma ba sai ka halaka
Wannan gaskiya ne.
yakkar wasu mutane da shi Ibrahim ta mai da ba su da karatu sai yin ƙarya da kasafi wa shehu Mm.
dan ba za su halaka ba dan kiyayya to shi ya sanya na ce maka kamar yadda annabi isa wasu dan soyayya shi suka zarme suka halaka wasu dan kiyayya shi suka zarme suka halaka to haka shehu ibrahim tun da dai malamai magada annabawa in ji annabi muhammadu ba in ji muniru ko zaba Sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
to lalle dole sai shehu ibrahim sai an samu wani waliyi daga waliyai ya gaji wannan tafiyar to sai zama da shehu ibrahim ne to shi yasa farkon program ina na ce na gode wa Allah ni ma ina ce ya ga godiyar Allah kai ma ka gode wa Allah Na gode wa da Allah.
Allah sanya ka cikin masoyan Shehu Ibrahim da suka halaka dan soyayya ba ko kuma makiyan Shehu Ibrahim da suka halaka dan kiyayya ba Na'am.
wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas yakuna rasulullahi shahida godewa Allah da muka zama al'umma wasatiyya soyayyan mu da Shehu Ibrahim bata sa muka zarme muka halaka ba kamar yadda kiristoci suka halaka cikin Annabi Isa mu ba makiyan shi Ibrahim bane balle mu halaka cikin kiyayya shi kamar yadda Yahudu suka halaka cikin Annabi Isa da kiyayya muna nan a tsakiya na al'ummar musulmi wanda muke kallon Annabi Isa ba dan Allah ba bawan Allah annabin Allah mai daraja shi Ibrahim magajin annabawa muke kallon shi ba Allah ba ba dan Allah ba ba kuma wanda ya koya mutane saban Allah ba a'a malami musulmi waliyin Allah so da haka mun gode wa Allah yau wallahi wannan abin kawai ya zo mun sulfa kawai ba shine abin da nayi niyyar zan magana akai ba a wannan satin abin da nayi niyyar zan magana akai har ma nayi jocin maganganun da zan yi na dan shirye muhadaran yau saboda ita ce ma muhadaran da na so da in yi ta ma a rubuce Allahu akbar na dauko tarihin kakannin shi Ibrahim a halka waccan da ta wuce ta sati biyu haka na zo kan daidai mahaifin shi ban ba da tarihin mahaifin shi ba sai lokaci yayi na tsaya na ce sati za mu ɗora mu cika sa da tarihin mahaifin shehu sannan mu zo kan maudu'i na gaba shine wai shin menene ma manufar da shehu Ibrahim ya sa a rayuwar shi yake son cimma a tsawon rayuwar shi da yayi to amma kawai daidai shigo wanda muka yi yanzu wannan maganganun duk yanzu ne tunanin su ya zo mun ma sai zama na kawai akan wannan dalilin ko da yasa na san ban da lokaci dogo da zan ɗauko wannan silsilar da na fara tun da minti talatin na ce zan yanzu haka muna cikin shirin wannan taron nan ga minti talatin din yayi dan haka kawai dan mu gaisa da yan uwa mu ba da uzuri mu ba da hanzari sai na ɗauko wani abu da kwata kwata ma ba yanzu ne ya kamata mu tattauna shi ba yana cikin abin da za mu tattauna ka amma ba yanzu ba ne amma sai na ga kawai mu gaisa da yan uwa mu ɗan yi shimfiɗan mu yi hamzarin mu da yan uwa a daidai wannan gabar in ya so insha Allah tabaraka wa ta'ala in sati Allah bai sanya wani uzuri ya gita ba sai kun yi ta hakuri da ni sarki zaki a dole a shai haka ma yayi wallahi haka ne uzuri yana da yawa na'am ko yaushe daga wannan sai wannan haka ne.
kawai abu da za a yi idan Allah ya sanya an samu an yi karatu fa nima dan abin da aka samu ayi hakuri Na'am.
wanda aka rasa kuma mu mu yi mu yi wa juna uzuri insha nan Allah kuma mu- kuma ta gaba Mm.
duk ranar laraban da kake yin sanarwa na'am kafin ka sanar za mu yi karatu to da Allah mu yi waya insha ka iya yana da uzuri yanzu yanzu wannan ba dan da ka riga ka sanar da jiya mun yi waya da kai to ba ma za ka sanar ba da na san ba lokaci yau kwata kwata haka ne masha sai yana da duk ranar laraba kan ayi sanarwan na a yi magana inda lokaci sai in sanar in ban lokaci kuma sai in ce ayi hakuri wannan insha Allah insha Allah insha Allah insha sai Allah ba ta ci Eh.
Allah ta baraka ta Allah ya ba mu iko Na'am.
in ba wani hanzari to shikenan zamu dora kuma akan waccan silsilan tarihin mahaifin Shehu radiyallahu anhu sai kuma manufofin Shehu radiyallahu anhu a cikin rayuwa da cikin al'ummar musulmi gabaki daya menene abin da ya sa wa rayuwar shi yana son sai ya cin mata kuma mu ga abubuwan nan na manufofin shi ya cin musu din ko bai cin musu daga nan kuma karatu ya ci kenan za mu rika ɗaukar hadaf ɗin shi ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya faɗe su sai mu kalli rayuwar shi muga to ya ce yana da hadafi kaza ya cimma wannan hadafin ko bai cimma ba to za mu ga hadaf ɗin sai kuma mu ga insha Allah karatu dai zai ci gaba a haka tun da dai silsila ce mai dogon zango ba damuwa ran da aka- ba a samu ba sai a hakuri za mu haɗu inda da da lafiya da rai Allah ya ba mu aran lokaci kuma sai a yi
To, a- alhamdulillah, Sheikh mun gode sosai Allah saka da alkhairi domin wannan ma da kai mana wallahi babban karatu ne mai kyau. Jama'a ku yi hakuri kaman kan da na fara gaya mana, insha Allah yau ba za mu ɗauki kira ba. Ku yi hakuri yanzu aka shai kun ga inda ya saba furowa kun ga ba wurin yake ba, ba shi a a Abuja yana Kano akwai taron da za a yi. To amma a kyautatawa ne da kuma cika alkawari da yake mun fidda sanarwa shehi ya zo ya yi ɗan magana na minti talatin yanzu haka mun samu minti talatin da uku kenan a shehi zai mana addu'a ku yi hakuri kowa ya kwatar da hankalinsa inda shehi ya tsaya zai ɗauko amma minti talatin da kuga shehi ya yi shehi ya ba wasu zantuttuka wallahi masu girman gaske sannan akwai maganin ma da shehi ya yi zan datsa wurin insha Allahu in saka sake saka mana wannan magana a cikin wannan minti talatin shehi ya yi mana magana masu kyau masu sada sa'annan kuma insha Allah kamar kan da shai yayi magana cewa kamar akwai maganan da yi amma ba lokacin maganan ki gaskiya ban taba ji ba saboda maganan ta yana da karfi sa'annan shehi na san ya samu da babba samu na wannan magana jama'a ku samu hakuri wai an ce shehu Ibrahim ga wani baitin da yi amma duk mai hankali in ka ji wannan baiti da shehi ya faɗi yanzu ba ta ji ba rayuwa na ban taba jin mai karatu su ba cewa wai an ce shehu Ibrahim yana shan giya amma in ka duba baitin kan da shehu ya fassara kaga ai ko wanda bai taba shiga haji ba ma san cewa kamar wannan alheri ne cewa na sha giya na bugu da shan giyan ka eh, shan giyan soyayyanka to ai wannan wannan ba magana banza wannan maganar alheri ne wallahi ko wanda bai taba shiga haji ba san wannan magana maganan alheri ne na bugu da so da soyayya da shan giyan soyayyanka so ai wannan kabi gafara amma muna buƙatar shehin ya samu dama gaskiya ya zama muna halka gaba ɗaya saboda kaga yawanci na fahimci haka irin waɗannan maganganu shi ke kawo shubuha a wurin wasu malluma sosai da yawa kuma gaskiya shehi ya faɗa ko wanda zai yi wannan magana zai inkari wannan magana da kansa ya san cewa a'a ai bari in saboda su ma suna yi mana ne wannan shi ne amma ba wannan ba wannan ba ba za mu ɗauki shi inkarin mugun abu a kai ba shi yasa ina gani za mu samu dama in Allah dan shai ya sake zuwa a na wannan silsilar da shai ya ɗauko shi mun ga ƙari amma zai iya shigo cikin karatu shai ya faffasa mana sosai na san kuma shai ya samu dama kuma muna roƙa in shai ya samu dama irin waɗannan tuttuka masu nauyi da ke kawo shuboyi da yawa shai zai ta zuwa ina gani halka halka cikin littattafan shehu ibrahim yana faffasa mana muna ganewa ko da in an faɗa a wani wuri kasan a'a ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi to ina gani jama'a za mu tsaya a nan ka mu ci lokaci shayi suna wurin taro kenan yanzu haka gaskiya da muka yi waya shayi za su ci abinci ma kenan amma ka kamar mun shiga cikin lokacin shayi shai zai mana addu'a ya so ya sallame mu insha Allahu mu kawo kuma na gaba mun gode su ta Allah ya saka da alkhairi shayi آمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل آمين
وما قرب إليها من قول وعمل آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode ya Maulana Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode to jama'a ku yi hakuri a wannan ya zo muna uzuri sosai shi sa insha Allah zan sanar muku da karatun da zamu yi gobe akwai wani bawan Allah ah, daga Kano babban malami ne da ya taba zuwa kan wannan shafi ya mana karatu ah, Sheikh Sharif Suleiman insha Allah za mu zo da shi in Allah ya so ya yarda za mu saki karatu eh, za mu zo da shi in Allah ya so ya yarda shi sa jama'a ku yi hakuri yau mun saba sometimes na yin haka ba farko kenan sometimes in ba lokaci muna iya mu dan yi karatu amma ba mu bude layi ba to shine kamar irin karatu na yau in Allah ya so ya yarda za mu samu karatu kuma na gaba ko menene za mu bar ku sani kuma ku gane za ku ga ah, topic din da za mu kawo za mu kawo ah, insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh